tayyib rin karanta ko na'am mala yace man za'ama anna Allah azza wa jalla la yatakallamu fa huwa ya'budu al-asnam wanda yake riya cewa Allah baya magana to gumaka yake bauta mawa ba Allah ba bautar gunki yake Imam al-Ajurri a cikin ash-Shari'a rahmatullahi ta'ala alai yana cewa man idda'a annahu muslimun ثم زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد كفر يستتاب فإن تاب وإلا قتل wanda yake riya cewa a tsammanin shi shi musulmi ne amma kuma yana ganin Allah bai yi magana da annabi Musa ba wannan mutumin za a bashi talalar tuba mai nasiha in ya tuba shikenan in bai tuba ba hukuncin shi kisa yace fa in qala qa'ilun lima qila li annahu radda al-qur'ana wa jahada me yasa za a kashe shi me yasa ya zama arni saboda yayi raddi wa qur'ani yayi musu yayi ƙaryata qur'ani wa radda sunna wa khalafa jami'a ulama'il muslimina ya saba ma dukkan malaman musulmi wa zagha anil haqq ya baude ma gaskiya wa kana mimman qala Allahu azza wa jalla man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wannan bayani yana cikin ash-shari'a hakan nan ar-raddu 'ala al-jahmiyya na ad-darimi ad-darimi Uthman bin Sa'id dalibin Ibn Ma'in dalibin Ahmad yace haddathani Muhammad ibn Muhammad ibn Umar ibn al-Hakam Abu al-Hasan ibn al-Attar ce haddathana Ibrahim ibn Ziyad Sabalan ce sa'altu Abd al-Rahman ibn ibn Mahdi fa qultu ما تقول في من يقول القرآن مخلوق فقال لو كان لي عليه سلطان لقمت على الجسر فكان لا يمر بي رجل إلا سألته فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيت رأسه في الماء يا قبات أما أنا ياك ولفزي أوضح لو كان لي عليه سلطان لو كان لي من الأمر شيء nan kuma ya ce alaihi sultan kaga ya nuna ya gitta abun akan mai jagoranci shugaba shi ke tsayi da hukunci ba ɗauka hukunci a hannu sau da sai an samu shaida da watuwa zai tantance shaida shugaba ne ko alkali domin lau yu'tan nasu bi da'awahum ladda'a rijalan amwala qaumin wa dima'ahum yawa shi yasa aka ce akhta'a wa asabu يتي حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول وذكر عنده من يقول القرآن مخلوق فقال والله والله ما سمعت شيئا من هذا حتى خرج ذاك الخبيث جهم أبو نعيم الفضل بن دكين من كبار شيوخ البكاري haka ambata a gurin shi cewa ai me cewa alkur'ani makhluqi ne sai ce ni na rantse da Allah ban taba jin wannan magana ba kafin wannan shedanin jaham ya bayyana shi yazo da wannan masifa da wannan shar yace haddathani abul hasan ibn al-attar qala sami'tu ibrahim ibn ziyad sabalana يقول سمعت أبا معاوية يعني الضرير محمد بن خازم يقول الكلام فيه بدعة وضلالة وما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فيه بدعة وضلالة ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الصالحون يعني القرآن مخلوق أنبتن شوى القرآن مخلوق يتي ونن بدعة فتاتي annabi da sahabban shi da tabi'ai ba su ambaci haka ba mutanen kirki ma cikin zamanin da suka biyo ba su faɗi haka ba ma'anar cewa alkur'ani makhluki ne da aka sharri ne bata ne kafirci abul hasan ibn al-attar yace haddathana abul hasan ibn al-attar qala sami'tu harun ibn ma'rur yaqulu man za'ama anna allah azza wa jalla la yatakallamu fa huwa ya'budu al-asnam wanda yake riya cewa Allah baya magana to yana bautar gunki ne gunki ne wanda wato baya ji baya gani baya magana hal yasma'unakum aw ittada'un aw yanfa'unakum aw yadurrun kaga mutun ya maida abun bautar shi gunki ke Allah ka tsare قال حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال سمعت محمد بن مسعب العابد يقول من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك لا يعرفك أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات ليس كما يقول أعداء الله الزنادقة duk wanda yana ganawa da Allah duk wanda yake riya cewa Allah baka magana kuma wai ba a ganin ka a lahira wanda mu'taziliyanci ne da jahamanci to wannan mutumin kafiri ne fa huwa kafirun biwajhika ya kafirce wa fuskarka la ya'rifuka wannan bai san ka ba ashhadu annaka fawqa al'arsh fawqa sab'i samawat laysa kama yaqulu a'da'u Allahi zanadiqa yana nufin jahamawa kaga wannan ko addu'a ce ai ta karbu insha Allah kenan za ka yi addu'a ka wasa Allah ka girmama shi tabbatar mishi da aƙidar da ya koyar da annabinka ya koyar da ainihin wato al'ummarsa قال حدثني أبو الحسن بن العطار قال سمعت هارون بن هاروء ابن موسى الفروي يقول سمعت عبد الملك بن الماجشون يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر وسمعته يعني عبد الملك يقول لو وجدت المريسي لضربت عنقه وقال هارون يعني الفروية القرآن كلام الله ليس بمخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر ومن شك في الواقفة فهو كافر فقلت لهارون اللفظية قال هؤلاء مبتدعة ضلال شما أثرني ثابت الملك ابن الماجشون دينا تكن معلما مدينة duk wanda ya ce ƙur'ani makhluki ne kafiri harun ibn musa alfarawi ya ce na ji daga abdulmalik yana cewa lawajattul marisi ya ladarabtu unuka da a ce zan haɗu da bishirin marisi da sai na sara wuyan shi ce da sai ya sara wuyan shi in kan al'amuru biya da hikiyar yake cewa harun yana cewa ya'ani alfarawi alƙur'anu kalamullahi laisa bi makhluk ومن قال مخلوق فهو كافر yace wanda yayi shakka ma akan alwaqifa kafirai ne su ko ba kafirai ba shi ma kafiri ne man shakka fi kufri alkafiri fa huwa kafir fa qultu li harun allafdhiya masu cewa lafzi bil qur'ani makhluqun fa qala haula'i mubtadi'atun dullal yan bid'a ne batattu ne ma mun ji daga ahmad su ma dai jahamawan قال حدثني أبو الحسن بن العطار قال قال للفضل بن دينار العطار وأثنى عليه خيرا قال قلت لبعضهم يعني بعض الجهمية ويحك ألا تذهب إلى الجمعة قال بلى هو ذا أذهب معك اليوم قال فلما رجع قال لي قد ذهبنا إلى الجمعة فصلينا فكان عيش قال أبو الحسن ثم قال للفضل هم يا أبا الحسن زنادقة الفضل بن دينار العطار wanda abulhassan ibn al'attar ya yaba shi ko faɗin shi ainihin wato wa athna alaihi khaira zai iya zamantowa al'imamu ahmad ne ya yaba shi yake nufi ya ce ya gaya ma wani daga cikin jihamawa ya ce mushi wai haƙ kai canka alata zahabu ilal juma'a don me ba za ka tafi sallar juma'a wato ya saba ganin shi ana tafiya sallah ya ƙi zuwa kala bala huwa za sai ce a kai haka ne haka ne irin borin kunyan nan azhabu ma'aka al-yawm yau dai bari mu tafi tare da kai yau shirme kenan kala falamma raja'a da aka yo sallah aka dawo kala li sai yace qad dhahabna ila al-jumu'ati fa sallaina gashi dai mun je mun yi sallar juma'a fa kana aish to sai me me ya faru me kaji ka kara imani ne ko me me amfanin zuwa sallah kala abul hasan ibn al-attar sai ya ce thumma qala lil fadl sai al-fadl ibn dinarin ya ce hum ya abul hasani zanadiqa wallahi mutanen nan zindikai ne ba musulmai ne ya ne tabbatacce حدثني أبو الحسن بن العطار قال سمعت سريج بن النعمان يقول سألت عبد الله بن نافع وقلت له إن قبلنا من يقول القرآن مخلوق فاستعظم ذلك ولم يزل متوجعا حزينا يسترجع قال عبد الله يعني ابن نافع قال مالك من قال القرآن مخلوق يؤدب ويحبس حتى يعلم منه التوبة قال مالك الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وقال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان وقال مالك القرآن كلام الله عز وجل وهكذا قال عبد الله بن نافع في هذا كله عبد الله بن نافع وقلت له إن قبلنا من يقول القرآن مخلوق سريج يتنبي ابن نافع ce a garinmu akwai masu cewa alkur'ani halitta fasta azama zalika ya ga abin ya yi muni ya yi girma da yawa ce kai mutum musulmi ya faɗi haka misali walam ya zalmu tawajji'an bai gushe ba yana ainihin tawajju'i yana wato jin ciwon abin bai gushe ba yana cikin damuwa hazina bai gushe ba cikin da to ainihin cikin damuwa yastarji'u yana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ya ji wannan magana ba su saba da irin wannan kazaman kalaman ba qala abdullah ya'ni ibn nafi' wato abdullah ibn nafi' ne yake ta istirja'i ke ta istirja'i ce qala malik malik dan anas ya ce man qala alqur'anu makhluqun yu'addab wanda ya ce ƙur'ani makhluk ne za a ladabtar da shi wa yuhbasu hatta yu'lama minhu tauba ko kuma hatta ya mutu wata riwa za a tsare shi har sai ya tuba ko kuma har har ya mutu mun ji shi a baya yace al-imanu qawlun wa amal yazidu wa yanqus qala malik Allahu fi sama wa ilmuhu fi kulli ma la yakhlu min ilmihi makan ya fada aqidu na sunna da maliku yake tabbatar kuma ya ce alƙur'anu kalamullahi azza wa jal haka za ƙala abdullahi bin nafi'in fi haza kulli shi ma duka ya faɗi irin abin nan da maliku ya faɗa قال حدثني أبو الحسن بن عطار محمد بن محمد قال سمعت يحيى بن أبي قطيفة السراج سراجة قال كنا عند ابن عيينة فتشوش الناس عليه فقال ابن عيينة ما هذا قالوا قدم بشر قال ما يقول قالوا يقول القرآن مخلود قال جيئوني به وجيئوا بشاهدين حتى آمر الوالي بضرب عنقي ana gurin ibnu uyayna sai aka ji hayaniya yace me ya faru aka ce bishir ne me yake cewa cewa alqur'ani makhluq alqur'ani halitta yace ku kawo shi ku je ku nemo shaidu guda biyu zan umarci gwamnan makka zan umarci gwamnan makka ya sara wuyan shi rusulalewa ya tsere san mara gaskiya kamar barawo ne da shegen gudu ka neme shi aka rasa قال حدثني أبو الحسن قال سمعت أحمد بن إبراهيم الدورقي يقول سمعت مروان بن معاوية يقول حدثني ابن عم لي من أهل خراسان أن جهما شك في الله أربعين صباحا جهم بن صفوان سيد أكي سابيا أربعين ينا شكوى أكوي الله كوبا الله تو كاغا إنا مسلمتي يكي أنا arni ko yahudawa sun san akwai Allah duk da akwai jahala ibn ammi marwan wannan ba an baci wane ne haddathani ibn ammi li ko mubham amma mun ji a baya حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية أبو عبد الرحمن قال سمعت علي بن الحسن يعني بن شقيق يقول سمعت عبد الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وسمعته يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية أقاتن يازو ولا نستجيز ولا نستطيع وقال سمعت عبد الله يقول نعرف ربنا عز وجل فوق سبع سماوات على العرش بائن من خلقه بحد ولا نقول كما قالت الجهمية هاهنا وأشار بيده إلى الأرض نن يقارى رجوع بائن من خلقه بحد إثبات الحد لله أي مسألة دا جهم أشاعرة ما بس يدعى أتوي ألا ينادى مكاني matsala ta haddi idan haddi na a ce guri kaza ke killata da Allah wannan babu shi shi ne abinda su at-tahawi suke nufi cewa la tahtawihil jihatu sit duk da matsala ce wadda take akwai gumudi akwai shubha cikin lafazin amma babu shakka in ana nufin wace jiha in an tambaye ka a ina Allah yake ai wasu ma sun ce ba a cewa ina Allah yake ko kuma aka tambaye annabi ya bada amsa shi da kanshi ma ya tambayar aina Allah qalat fis sama ta fata an gane to suka ce ba a tambaya ina Allah yake kaga wannan raddin nasa zai yi tsawo sun yi raddi mai girma sun jefa kansu cikin masifa to tun da gashi Allah ya tabbatar yana sama na amintun man fi sama am amintun man fi samari ta khafuna rabbahum min fawqihim kasinan to kalmar bi haddin din nan ibn batta ya fitar a cikin al-iban al-kubra ta hanyar abubakar ibn ahmad bin muhammad bin hani al-asram kenan daga muhammad bin ibrahim al-qaisi yace qultu li ahmad ibn hanbali rahimahullahu ta'ala yuhka an ibn al-mubarak qila lahu kayfa na'rifu rabbana ta'ala qala fi as-sama'i as-sabi'a ala arshihi bi haddin qala ahmadu hakadha huwa indana a gurinmu ma haka yake قال حدثني أبو موسى الأنصاري إسحاق بن موسى إملاء علي من كتابه قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال قال فحدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال بعث عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا يسأله يسأله عن هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فبعث إليه أن نعم قال رآه فرد رسوله إليه وقال وكيف رآه فقال رآه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة ملك في سورة رجل وملك في سورة أسد وملك في سورة ثور وملك في سورة نسر في روضة خضراء دونه فراش من ذهب اسناده منكر isnadun munkarun albayhaqi ya illanta shi da inqita'i tsakanin ibnu abbas da arrawi an الجوزي ياتي هذا حديث لا يصح تفرد به محمد بن اسحاق صاحب المغازي دن بحد ان ce haddi yanki ko shiya sama kenan yana sama na'am to wannan isnadin wato ainihin yana da rauni cewa abdullahi bin umar ya aika zuwa ga abdullahi bin abbas cewa shin ubangijinmu ya ga allah tabaraka wa ta'ala ya ce kwarai kuwa ya gan shi sai ya aika dan aiken ya sake mai da shi yaya ya gan shi to wannan shine na karar ta shigo cewa kai fara'ahu amma cewa annabi ya ga allah ibnu abbas ya tabbata daga gare shi sai dai shekul islam bin taimiya da wasu daga yawa daga cikin malamai na salaf wanda abinda rabi' ya tafi a kai kenan rahimahullah cewa ru'yatul qalbi ce gani ne na zuciya dan a hada tsakanin wannan da zancen na na Aisha da tace duk wanda ya ce annabi ya ga Allah faqad a'zama 'ala Allah al-firya yayi babbar ƙarya akan Allah har ma an tambaye ta shin ya ga Allah tace nurun anna yura kuma sun kawo shi marfu'an to haske ne ta ya za a ganshi kenan ya ganshi gani na zuciya ba gani na ido ba an fahimta ko tunda Allah ya ce ma kadhabal fuadu ma ra'a an fahimci wannan to shine sai yace wai kaifa ra'ahu fa qala ra'ahu ala kursiyyin min dhahab ya ganshi akan wata kujera ta wato ainihin zinari tahmiluhu arba'atun min almala'ika mala'iku hudu na dauke da shi malakun fi surati rajulin wani mala'ikan ya zo da sura ta mutum wani da sura ta zaki wani da sura ta bujimi wani da sura ta ainihin wato nasir shine miki ko tsuntsu miki mai farautan nan fi raudatin khadra a cikin wata dausayi wanda yake ruwa ne mai kewaye da shukoki tsanwaye dunahu firashin min zahab kusa da shi ko a kasan shi akwai shimfiɗa wadda ta kasance ta ta zinari hadhihi ziyadatu munkara قال حدثني أبو موسى الأنصاري قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال فقال فحدثني داود بن الحسين قال سأل مروان أبا هريرة رضي الله عنه هل راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل فقال نعم قد راه sai kwarai ya ganshi sai dai shi ma cikin isnadin wato akwai Muhammad ibn Ishaq sahibul maghazi wanda yake mudallisi ne wa qad an'ana eh an ibn Ishaq qala fa haddathani Dawud duk da anan yayi tasrihi da tahdith amma tafarrudin shi la la la yuhtamal cikin magazi da sira ana karɓar shi amma cikin riwayoyi ana takatsantsan da riwayoyin shi قال حدثني إسماعيل أبو معمر قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wato ainihin ya ce jannatani min zahab akwai wasu aljannatu guda biyu wanda suke na zinari ne wanda aka yi tanadi wa 'yan aljanna wasan talakan 'yan aljanna shike da gida biyu talaka kenan wanda kuma ardu hasamawati wal ard duk daya ta kai girman samai da kasai duk duniyar nan to gida biyu talakan 'yan aljanna shine mai mata biyu gida biyu amma su mu insha Allah fiha ma la aynun ra'at ko wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar raja'an minhu subhan amin ya Allah aniyatuhuma wa ma fihima da kwanuka da kofuna na gidan da duk abin da ke ciki na zinare wa jannatani min fiddatin da gidaje guda biyu na aljanna na azurfa aniyatuhuma wa ma fihima da kwanuka da komi na gidan na azurfa wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim azza wa jalla illa ridaul kibriya ala wajhihi fi jannati adn tsakanin yan aljanna da ganin ubangijin su mayafin jiji da kai mayafin nuna isa ne kadai ya rage sai san da Allah ya ga dama ya bude sannan sai su ga fuskar Allah subhanahu wa ta'ala yazo cikin bukhari da lafuzza waɗanda suke mutaqariba qala haddathana abdul a'la ibn hammad an-narsi abu yahya qala haddathana mu'tamir ibn sulayman an abihi an abi nadrata an ibn abbas radiyallahu anhu annahu qala yunadi munadin bayna yaday as-sayhati ya ayyuha an-nasu atatakallamu as-sa'atu fayasma'uha al-ahya'u fayasma'uha al-ahya'u wal-amwat قال وينزل وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فينادي مناد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار كيوا جيبن عباس رضي الله عنهما مي كرا زي كرا wato gaba da wato dabda busa ta kaho da za a yi cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane atatakallamu atatkumus sa'a atatkumus sa'a tashin alkiyama ya zo muku lokaci yayi fa yasma'u hal ahya'u wal amwat shine kiran da rayayyu da matattu duka za su ji inda an yi sabani a nan duniya wanda ya mutu yana ji ko baya ji an yi saba suka ce yana ji suka ce baya ji amma an tabi musmi'in man fil qubur an gane ko halata shuhada wa shuhada subhanallah qatla badrin halati khassa tunda manzo Allah sallama ya sanar da cewa Allah ne ya jiyar da su addu'ar da yake musu a Umar yace sun mutu sun zama gawa kana musu magana yace ma anta bi asma'a min bi asma'a min au kama ka baka fi su jin abin da nake faɗa ba to ya za a hada su da wa ma anta bi musmi'in man fil qubur ay musmi' ismu fa'il anan kuma man asma'ahum Allah subhanahu Allah ya ce kai baka isa ka jiyar da su ba amma anan Allah ne ya jiyar da su kenan babu cin karo shi ma hala ce khasa shi ma hala ce khasa yana cikin dalilin da yasa wasu suka ce ana ji wasu suka ce ba a ji ibn Uthaymin a cikin alqaulul mufid tawaqqufi yayi shi tawaqqufi amma al-Albani ya tafi kan ra'ayin ba sa ji har ma ya ɗauki littafin alusi ya takhrijin shi cewa al'ayatul bayyinat fi adami sama'il amwat wanda ya mutu kawai baya ji sai wanda Allah ya ga dama ya jiyar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam an aka mai salati shi ma mala'iku ne ke kai mai inna lillahi mala'ikatan sayyahina yuballighunani an ummati salam kaga inda mamaci na ji gama gari ainihin babu aula annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ko shi ma sai mala'iku sun isar mushi na'am to daka yake cewa fa yasma'uha al-ahya' wal amwat qala wa yanzilu Allahu 'azza wa jalla ila as-sama'i ad-dunya Allah ta'ala zai sauko zuwa saman duniya fayunadi munadin me kira zai yi kira cewa limanil mulkul yawm a yau mulki na waye lillahi alwahidil qahhar mulki na Allah ne wanda yake shi kadai ne mai sawa ayi dole wanda ya danna kowa ya fi karfin kowa قال حدثني أبو موسى الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس يعني بن بكير قال حدثنا حماد بن منصور قال سألت الحسن عن قول الله عز وجل البصري ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى عظمة من عظمة ربه عز وجل أتشك يا, يا عباد كان شكوني يا إيكو دجرما إرن الله تعالى كو شكا كثير فسألت عكرمة عن ذلك فقال تريد أن تقول لك قدر أن أقول لك قد رآه سوكك إن شمك يا الله فقد رآه تو يا غنش ثم رآه ثم رآه يا غنش يا غنش يا غنش حتى انقطع نفس عكرمة يتمي ميتاوا هنا نمفاشن شي ينكي ba wai ya mutu ba irin jan numfashi sai da ya kai dai inda ba zai iya ƙara wata kalmar ba shi tabbas ya gan shi tabbas ya su ai ɗaliban ibnu abbas an fahimci wannan sai dai asar din yana da rauni abbad ibn mansur annaji kenan ibn ma'in ya ce laysa bi shay'in sai ya ce laysa bi hujja قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا أبو كعب صاحب الحريري قال حدثني شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك قالت كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت فقلت له يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا أم سلمة إنه ليس من آدمي إلا وقلبه بين أسبوعين من أصابع الله عز وجل ما شاء أقام وما شاء أزاغ ashinan da isnadin zuwa ga shahar ibn haushab ya ce ma ummu salama ummul mu'minin radiyallahu anha wace addu'a annabi yake yawaita yi in yana ɗakin ki ta ce mafi yawan addu'a shi ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya Allah mai jijju ya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka ta ce ni ma na tambayi annabi sallama na ce ina mamakin yawan addu'ar da kake yi da cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ma aktharu ta shahar tambaya ce ma akthara ta ainihin wato ummu salama isti'jabi an gane qala ya umma salama innahu laysa min adamiyyin babu wani dan adam illa wa qalbuhu bayna usbu'ain min asabi'illahi azza wa jalla face zuciyar shi na tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsun ubangiji subhanahu wa ta'ala ku lura mun ce yatsu ba mu ce dan yatsa ba ko so da dan akwai nau'i na tasghir suka ce yatsa sannan ibn uthaymin cikin fatawowin shi da na aqida da aka hada ya ba da fatawar cewa ba a ko ishara a irin wannan sifar kakka ce baina isbu'aini min asabi'ir rahman ka nuna naka yatsan kuma kana zancen yatsan ubangiji kar wani ya tunanin tashbih an fahimci wannan ko saboda haka tsakanin yatsu biyu daga yatsun ubangiji subhanahu wataala yana da yatsu da suka dace da girman shi yana da hannuwa da suka dace da girman shi alqawlu fil wajhi wal qawlu fil asabi'i wal qawlu fil rijli wal dukka kal qawli fi al istiwa'i wa kulli sifati nuthbituha kama ja'at wa namurruha kama ja'at numirruha wa numirruha kama ja'at min duni ta'tilin wala tashbihin wala takyifin ولا تحريف الذي هو التأويل ما شاء أقام abinda Allah ya ga dama zai tabbatar da shi zuciyar da ya ga dama ya tabbatar da ita wa ma sha'a azaga wanda ya ga dama ya karkatar da ita wannan athar hasanun bi shawahidi shahar kulli mafi mun ambaci al-imam Ahmad imam ahli sunna wal jama'a ya ainihin wato wathaqa shi قول أبي عبد الله رضي الله عنه في الواقفة زنجان الإمام أحمد دنغنا دا الواقفة دن سكي توقفي ستي وستي مخلوق با وستي غير مخلوق با سمعت أبي رحمه الله وسئل عن الواقفة فقال أبي من كان منهم يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي ومن لم يكن يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع ومن لم يكن له علم يسأل ce wanda a cikinsu yake gaddama kuma an san shi ahalul kalam cikin ahalul kalami to ba jahami amma wanda ba a san cewa cikin ahlul kalami yake ba yujanabu hatta yarji'a za a kaurace mai dan ya dawo ba dan yana kafiri ba amma dan ya dawo ya gane kan bata yake amma wallam yakul lahu ilmun wanda kuma bai da ilimi to yas'alu yayi tambaya zaunar da shi a mai wankin kwakwalwa سئل أبي رحمه الله وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة فقال من كان منهم جاهلا ليس بعالم فليسأل وليتعلم تقدم مثله وسمعت أبي رحمه الله مرة أخرى وسئل عن اللفظية والواقفة فقال من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي فقال مرة أخرى هم شر من الجهمية يسمى فجهمية شر قال حدثني محمد بن إسحاق الساغاني قال قال يحيى بن أيوب وذكر وذكر وذكرنا له وذكرنا له الشكاك muka ba shi labarin masu shakku masu akwai shakkaku na akwai shakkaku su komi ba su ɗaukan shi da serious shi ne wanda aka ce shugabansa amma ya tuba ya tuba ɗan shi ya mutu ana zaman makoki yana ta kuka shi wani ɗalibin shi ya ce anya ma ya mutu ya ce haka ya mutu mana tun da su komi shakka suke a kai shi kawai yanzu kana so ka huta kawai ka ɗauka bai mutu ba a tafi a haka za a iya dawowa ya ce a ƙarya ne to kaga wanzami bai san jarfa kenan da ta biyo ta kan shi ya yarda ya ce kai abin ma ji shegantaka ce na tuba ya sauka daga wannan tafiya an gane ku ina ne mu na'am wa zakarna lahu shukak muka ambata mishi yan shaku alladhina yaquluna la naqulu alqur'anu makhluqun wala ghayru makhluq wato alwaqifa ke فقال يحيى بن أيوب كنت آه كنت قلت لأبي شداد صديقي هاتم وانا أبوكنا ميسونا أبو شداد man kala hadha fa huwa jahmiyun duk wanda ya faɗi haka fa huwa jahmiyun saghir to wani ƙwarya ƙwaryan ba jahmi kala yahya wa huwa al-yawma jahmiyun kabir sai kuma amma yau dai mai faɗin haka ya zama babban ba jahmi tunda ya bayyana cewa masu tsayuwan nan da masu lafuzi da masu wane ne duk jahmawa ne suke ƙoƙarin su ainihin wato fadda kama yanzu za mu shiga wani bahar na ga mu bashi sai gobe insha Allah ta'ala dama juma'a ce ko gobe akwai karatu zuwa sha ɗaya da rabi haka zuwa sha ɗaya da rabi ko sha za mu ga inda yiwuwar gobe bayan la'asar mu dawo to e gobe kamata ya zo takwas ko da rabi da lokacin an ce takwas ɗin nan hamid kwana kuke amma son samu a zo takwas tun da lokacin ƙwararre ne juma kuma ba kullum ba ne kwana uku ne muka ɗauka Allah ta'ala ya samu dace subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an astaghfiruka wa atubu ilayk na'am insha Allah laraba alhamis juma'a na'am wa fi gudu insha Allah